الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقوي قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da 22 ga watan 11 a gregorian kalanda 2022 wannan shine kaset ɗinmu na 75 daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi na alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin alwitiru wato magana dangane da wutiri mun yi hukumuhu hukuncin menene wutiri meye sunna ne shi mustahabbi ne wajibi ne mun ji sannan mun yi wakatuhu lokacin da ake yin ainihin wato wutiri shin a farkon dare ne ko a tsakiyar dare ne ko a ƙarshen dare ne mun dai jina na aisha ta ce fi kullin laili kada autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a dukkanin darare ko a dukkanin dare annabi ya yi wuturi wani lokaci ya yi a farkon dare wani lokaci idan yana tunanin ba zai farka ba ko ya gaji wani lokaci ya yi a tsakiyar dare wani lokaci kuma ya yi a ƙarshen dare idan yana tunanin zai farka to karatu ya yi karatu har muka zo muka yi ko muka fara adadu raka'ati ha ko adadu raka'atil wutiri wa sifatuhu wato adadin raka'o'in da ake bukata wanda ake kiran su wutiri da kuma siffar yadda wutirin yake mun ji kan cewa mafi karancin wutiri shine a raka'a daya an gane ko sannan mun ji kan cewa ana wuturi da raka'a uku ana wuturi da raka'a biyar ana wuturi da raka'a bakwai ana wuturi da raka'a tara ina fata ana fahimta amma dai na aisha ta ce annabi bai kasance yana karawa a ramadana ko a wajensa ba a kan raka'a goma sha ɗaya sannan mun karanto ruwaya da take nuna annabi yana yin raka'a goma sha uku amma in ya tashi yakan yi wuturi da ƙwaya biyar ma'ana ya yi guda biyar sannan ya cika ta shauran baya kuma tsayawa ko ya zauna a kowace daga cikin wannan raka'a biyar ɗin har sai ya je ne sai ya je ƙarshe to yau za mu tashi wa an ha ƙalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة haka ne daga nana Aisha Allah ya hada mu da ita a Jannatul Firdaus take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah a cikin dare da raka'a goma sha uku yutiru min zalika bi khamsin yakan yi wutiri da guda biyar a cikin wannan daren a cikin wannan raka'o'in la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha nana Aisha tace manzon Allah baya zama a kowace raka'a in ba a me ba in ba a ƙarshe ba a ƙarshe ne yake zama ya ainihin wato yi wannan wannan sai nuna mana kan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yi wutiri da ƙwaya ɗaya yakan yi wutiri da ƙwaya uku yakan yi wutiri da ƙwaya biyar yakan yi wutiri da ƙwaya tara yakan yi wutiri kuma da raka'a goma sha ɗaya to a nan idan da za ka dimanci wato yin wutiri da za ka dimanci yin wutiri da ƙwaya ɗaya a rayuwarka ba za a ce ka yi bidi'a ba sai dai a ce ba ka raya sunna yadda ya kamata ka raya ta ba domin ita sunnar annabi in ta zo daban-daban daban ko kashi-kashi ana so yau idan kai wannan gobe kai wacce yau in kai wannan gobe kai wacce ina fata an fahimta amma da za ka makale wa guda ɗaya ka ce kai a nan ka tsaya to ba wanda zai ce baka yi daidai ba kawai dai baka raya sunnar yadda ya kamata ka raya ta ba wa an haƙalat kunna nu'iddu lahu siwakahu وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعه ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسعة كو تسع يا بني فإن أوتر بثلاث قرأ فيهن ما هو مذكور في هذا الحديث daga rana in sha Allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi take cewa kunna nu'iddu lahu siwakahu mun kasance muna tattalawa annabi sallallahu alaihi wasallama siwaki aswakinsa an sa a samar masa da aswaki a tattala masa shi wa tahurahu kuma mu samar masa da abin yin tsarki ma'ana ruwan wanka ko wani abu makamancin haka fa yab'athuhu Allahu ma sha'a sai Allah ya farkar da shi gwargwadon yadda ya ga dama wata mu'ujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama idanun annabi suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci tanamu ainihu wa la yanamu qalbuhu idanunsa na bacci amma zuciyar ba ta bacci kai kuma da idanka da zuciyarka duk bacci suke yi dari da kai na fata an fahimta ma'anar wannan magana yanzu da annabi zai kwanta bacci to idansa ne a rintsi amma duk abin da ke faruwa a gefensa yana ji yana kuma fahimtar me ake kuma bacci yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine tanamu ainuhu wa la yanamu qalbu idanun a rintse yana bacci amma zuciyar a faɗake duk abin da ake yana ji kuma yana ganin me yake faruwa na fata an fahimta da haka da annabi zai tsara cewa yana so ya farka karfe uku saura kwata na dare lokacin yana yi zai tashi saboda idanun ne ke bacci zuciyarsa ba bacci take ba kun gane magana to amma kai ka hada da alam a hada da buga window da kofa duka wani ma sai an yayyafa masa ruwa kafin ya miƙe kaga sai a hankali ko kama shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya tsara zai yi kaza to hakan zai faru kuma fa ya ba'athu Allahu ma sha'a an ya ba'athu sai Allah ya tada shi gwargwadon yadda ya ga dama ya tada shi minan laili a cikin dare fa ya tasawwaku to dama sun tattara mar aswaki ko annabi sai yayi aswaki wa ya tawadda'u dama sun tattala masa ruwan alwala ko ruwan wanka annabi sai yayi alwala ko kuma yayi wanka bashi kawai daga nan ne na gyara shi bashi kawai wa yusalli tis'a raka'atin annabi sai yayi sallah raka'a nawa raka'a tara an gane tis'a raka'atin la yajlisu fiha illa fi thaminati annabi baya zama yayi tahiya sai a ta nawa sai a ta takwas sannan sai ya zauna ya tahiya ku ji fa in yi ta farko in ya taso jilsatul istiraha kawai zai yi sai ya miƙe ina fata an fahimta in yi ta biyu in ya taso jilsatul istiraha kawai zai yi sai ya miƙe in yi ta uku in ya taso jilsatul istiraha kawai zai yi sai ya miƙe haka zai ta tafiya har ya je raka'a ta nawa ta takwas sannan sai ya zauna ya yi tahiya fa yadhkurullaha idan ya zauna ta hiya din sai ya ambata Allah wa yahmaduhu ya yabe shi wa yad'uhu ya ta addu'a thumma yanhabu sannan daga baya sai ya sake yunkurawa kuma wala yusallimu bayan ya gama tahiyar marwaiti yace baya me baya sallamewa sai ya sake tashi thumma yaqumu fa yusalli tasi'a sannan sai ya tashi sai ya raka'a ta nawa ta tara thumma ya ƙa'udu sannan sai ya zauna ya yi tahiya ta tara kenan fa ya Allah ya ambaci Allah a nan ma wa ya hamaduhu ya gode masa wa ya du'uhu ya ta suburbuɗa addu'o'i ina fata an fahimta thumma yusallimu tasliman yusmi'una sannan sai ya yi sallama sallamar da dukkan sai mun jiyo in jiwa in jina na Aisha ma'ana suna cikin gida shi yasa jama'a da amin da sallama ba a so kana yin su kana yanga haka mutane suke sun mai da addinin Allah abun wasa za a yi addu'o'i a buɗu baki a ce amin da ƙarfi ba za a yi ba wai hidin ma wannan abun kunya ne a ji kaya amin da ƙarfi wai wani wai da aka tambaye me yasa baka amin da ƙarfi ya ce wallahi kar mutane su gane bukata na tana da yawa a gurin Allah ja'uzu billahi to ai ba dan adam kake roka ba wa kake roka ha to ana jin kunya wajen roƙon Allah yace yace wai shi kar a gane cewa bukatu su suna da yawa eh a ai a gaban Allah ni bana jin kunyar kowa billahi lazi amin zan yi da ƙarfi da ƙarfi to haka ake bukata to haka kuma a gurin tahiya ba ana a gurin sallama ba a assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a jika da ƙarfi nana aisha ko in ce wata daga cikin sahabbai ko wani daga cikin sahabbai ba zan iya tuna waye ba ta ce wallahi idan sa'an nabi suka idar da sallar asuba ta ce diri diri na tasbihi da tahamidi da hailala da addu'o'in da ake azkar na bayan sallah ta ce wallahi gaba ɗaya sai ya ruɗa anguwar yasa ka je ka samu Professor MK Yunus Professor MK Yunus yana nan a garin nan lattara ne a nan jami'a malamin malam Ja'far Mahmudu Adam ne barin maka yar kankat ka gane cewa ba ba karamin mutum bari ya karantar da malam Ja'far Mahamudu Adam kai kuma da ya kaya da malam Ja'far malami ne ko to shikenan to malamin shi ne malamin malam ne kakanmu ne a karatu ina fata an fahimta to professor MK Yunus yanzu da za mu sallah da shi a masallacin nan wallahi kun dinga kallon shi kenan ana idar da sallah zaka je na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكر لا كرفي ككليه يكليك والله تالله كوي إدو هدو با روانش الله ما لم متاني سميد الله أبو واسا كأمبت الله اذكر الله تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين هكذا تيد كرفي كوانا جنش in ka kalle shi ma sai kalle ka kaga ai dole ka sun koyar da kanka ko wallahi sai ya gama azkar ɗin shi nan ba ruwan shi kuma shi tsakaninsa da Allah saboda sunna ta ce haka ake yi don haka yake yin haka ba yana yi ne don kasan yana yi ba ba ruwan shi da kai kawai sunna ce ta ce a yi haka eh to shi haka yake yi to haka aka samu ɗaya daga cikin sahabbai ina jin in ban manta ba abdullahi dan umar ina zikirorin da ake yi na ayyamun tashrik ranaku ɗaya abin nan sha ɗaya sha biyu sha uku na bayan sallar idi ko sallar layya haka yake yi da ƙarfi a filin mina abdullahi dan umar ko da ƙarfi yake yi kowa na jin shi to waɗannan kuma su ne sunnarsu su haka ake bukata a dinga yin su to wannan shi ne saboda haka kaga ta ce thumma yusallimu tasliman yusmi'una sai yayi sallama wata irin sallamar da mu ma sai mun jiyo da a karkara ban san yanzu ba su ma karkara ko sun fara mene za a ce sun shigo gari ne ko yaya ba za a ce sun lalace ba ko amma wallahi da a karkara idan aka idan da sallah za ka ji kowa yana tasbihi kana jin me yake faɗa ƙarara ake yi ba wani wani ɓoye-ɓoye haka su sunna su kenan a yi su ƙarara a fili ba a ɓoye su to amma yanzu duk gaba ɗaya mun zama abin da muka zama Allah ya sauwaƙe thumma yusalli raka'ataini to bayan ya gama waɗannan guda tara sai ya sake yin raka'o'i guda biyu ba'ada ma yusallimu bayan ya sallame wa huwa qa'idun yana zaune amma zai yi su waɗannan na fata an fahimta fatilka ihda ashara raka'a kaga idan ka hada na Aisha ta sai raka'a goma sha nawa kenan sha ɗaya ya bunayya nana aisha tace ya kai ɗana Allahu akbar ya kai ɗana ka duba nana aisha yar gidan waye ne sayyidina sayyidina abubakar to kuma a lokaci guda kuma ita uwar sayyidina abubakar ne yarsa ne ta cikinsa kuma a lokaci guda uwar shi ce la ilaha illallah saboda annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu saboda haka kowaye kai ko kai ka haifi na Aisha to na Aisha mahaifiyarka ne bi nassil ayati wa bi nassi hadisi rasulillah saboda haka sayyidina Abubakar ya haife ta ita kuma mahaifiyar shi ne so Allah manya eh Allah manya ko ba babba bane Allah Allah manya ne ina fata an fahimta sai ya hukunta abu kuma ba abin da ya shafe shi kuma dole a yadda ba hau ya ce wai dole a ce wa mijin iya ma baba ko don haka ko sai na abubakar in ya zo sai dai ya ce ya ummatahu ya uwarmu kai wato shi yasa nake jin daɗin Allah wallahi Allah yana burge ni na rantse da Allah abba abba Allah ai Allah yayi wallahi tallahi Allah yayi a rayuwa eh kankat kenan mai dudduduka gaba daya to shine to shine take cewa wa huwa qa'idun fatilka ihda ashara raka'a ya bunai tace falamma asanna nabiyullah ta ce lokacin da shekaru suka kamma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhadahu lahmu to anan kana iya fassara shi wa akhadahu lahmu nama ya taru wa manzan Allah wanda kuma malamai suna ganin bai kamata a bada wannan fassarar ba cewa annabi yayi kiba wato wannan zai zama wani nau'i ne kamar na aibu ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kiba idan ta yawa ita ba ta zamowa kamala sai dai ta zama aibi kamar yadda idan sirita ta yawa ita ma tana zama aibi ne ko to sai malamai suka ce yadda ya kamata a fassara wa akhadahu laham wato girma ya fara kama manzan Allah an gane magana da kyau ko girma ya fara kama shi amma in zaka yi direct translation hakikanin fassara wa akhadahu laham shine nama yamar yawa ma'ana ya fara kiba to wannan kuma bai kamata ba a danganta shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka dai suka ce sai a fassara shi da cewa girma ya fara kama annabi an gane autara bi sab'in to sai annabi ya dawo yana wutiri da raka'a nawa raka'a bakwai wa sana'a fi raka'atayn mithla sani'ihil awwali sannan ya aikata a raka'a ta nawa a raka'o'i guda biyu irin kwatankwacin yadda ya waɗancan raka'o'i guda biyu na goma sha ɗayan nan ba mun ce da ya gama guda taran ya sallama sai ya sake yin raka'o'i guda biyu a zaune ba to sai haka ya ci gaba da kaga sun dawo tara kenan yanzu a wancan sha ɗaya a wannan kuma ya zama tara ina fata kun gane fatilka tis'un ya bunayya nana aisha ta ce to kaga raka'a tara kenan a nan kuma ya kai ɗan ɗana to uwar mu mun ji Allah ya miki albarka ya haɗa mu da ke a aljanna an gane magana da kyau ko tana magana da 'ya'yanta ne mu kenan insha Allah to sai malam ya ce fa in autara bi thalathin idan mutum ya ga zai yi wuturi da ƙwaya uku ne kawai yayi biyu yayi ɗaya daban ko kuma ya haɗa su duka ukun a take duka ya halatta shafa'i da wuturi da ake yi jama'a ya halatta kai biyu daban ka tashi kuma kai nawa daban ɗaya ya halatta kuma ka menene ka dunkule su gaba ɗaya ka ture su duk wanda kai yayi kamar yadda muka ji cewa yayi rakawo'i guda takwas a jere ya zauna ya tahiya bai yi sallama bai ya tahi ya kawo ta nawa ta tara sannan ya me to duk ya halatta kai ma za ka iya yin haka na fata an gane to shine ta ce to fa'in ya ce fa'in autara bi salasin idan mutum ya yi wuturi da ƙwaya uku ƙara'a fihinna ma huwa mazkurun fi hadal hadith to zai karanta abin da za mu ambata ɗin nan ne a cikin wannan hadisin na gaba ina fata kun fahimta idan mutum zai raka wuturi da ƙwaya nawa ƙwaya uku an ibn abbas qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fil wutri sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raka'a fi raka'atin raka'a an gane wato hadisin abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wutiri yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a ta nawa kenan ta farko wa qul ya ayyuhal kafirin ya karanta qul ya ayyuhal kafirin a raka'a ta nawa ta biyu to in kaga dama he kai tahiya he kai sallama sai ka tashi sai ka ƙara yin raka'a ɗaya a wannan raka'a ɗayan kuma sai ya karanta qul huwallahu ahad shi ne ce fi raka'a raka'a a cikin kowace raka'a ka karanta sabbi a raka'ar farko kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu idan kai ta hiya kai sallama sai ka karanta kuma kul huwallahu ahad a raka'a ta nawa ta uku ita ne ta wutirin kenan to kamar yadda muka ji zaka iya yin ɗayan uku ko dai kai yadda na faɗa yanzu raka'a biyu ka dunkule ta kai ta hiya kai sallama ka tahi ka kawo ta biyu ko kuma ka yi raka'a guda biyun sai ka yi tahiya amma ba za ka yi sallama ba sai ka tahi ka kawo ta nawa ta uku sannan sai ka sake yin tahiya sannan sai ka yi menene kaga tahiya biyu sallama nawa ɗaya ko kuma ka yi raka'a guda biyun sai ka idan ka yi raka'a guda biyun maimakon ka zauna ka yi tahiya sai ka ƙi yin tahiyar ma sai ka sake miƙewa ka tafi ta nawa ta uku sai ka kawo ta sannan sai ka yi tahiya ɗaya sallama nawa ɗaya amma ai sunnar annabi muhammadu wallahi tallahi duk wanda ya bi ta ya huta amma in ka ƙi sunna to za su yi ta wahalar da kai su yi ta bol da kai malam yusuf su bugawa baban nuwairat baban nuwairat ya bugawa malam yako malam yako bai buga kwamanda sun dinga buga ku kenan na fata an fahimci magana amma daga ka riƙe sunna magana ta ƙari yanzu menene abun wahala tsakani da Allah me abun wahala ka yi raka'a guda biyunka ka zauna ka yi tahiya ba kai sallama ba sai ka miƙe ka kawo ta uku sai ka zauna sai ka yi tahiya ɗaya sallama nawa abin da tahiya biyu sallama nawa sallama ɗaya ko kuma kai wanda aka saba kai raka'a biyu kai tahiya kai sallama ka tahi kai raka'a ta uku kai tahiya kai sallama sallama biyu tahiya biyu ko kuma kai raka'a guda biyu ba za ka yi tahiya ba ba za ka yi sallama ba sai ka sake miƙewa ka kawo ta uku sannan kai tahiya ɗaya kai sallama nawa ya tabbata duka a sunnar annabi muhammadu eh eh ya halatta ma'ana idan kai raka'a biyu maimakon kai sallama sai kai tahiya kawai sai ka sake tahi ba za ka yi sallama ba kamar dai sallam madalla Allah ya saka wa mala yakub mala yakub yace sallan magariba in dai ka iya magariba to magana ta kare to yadda magariba take haka za ka yi ta eh eh sallan magariba kawai shikenan an gane maganar da kyau ko Allah shiryar da mu to sai mu je alƙunutu fil wutiri mun gama da maganar wutiri jama'a akwai abin da ake kira alƙunutu fil wutir ƙunutun da ake yi a cikin wutiri ƙunutu ya kasu kashi biyu jama'a akwai ƙunutul wutiri wanda shi ne za mu magana yanzu akwai ƙunutun nawazil ƙunutun bala'in da yake tunkarar musulmi ko kuma ya faɗo wa musulmi sali a ce annoban corona allahumma ba'id bainana wa baina corona eh kama ba'atta bainal mashriqi wal magharibi Allah ka ƙara nisanta mu da corona so misali irin wannan masifin ko fadace fadace irin yadda kidnappers din nan suke ta abin nan da sauran dai masifu da suke addabar musulmi to su wannan ana so in za a yi kunutun a yi shi a dukkanin kamsu salawat ba wai iya magarba da isha da asuba ba har a zahar da la'asar za a yi kuma yadda ake yin ta a magarba da isha a fili haka za a yi ta a zahar da la'asar ma a fili haka sunnar manzan Allah ta karantar ai wani abun ba ma faɗarsa ne sai karatu ya biyo ta kayi sai min shiru ai ta hayaniya a gari wallahi ba za mu ce open ba sai ranar da karatu ya biyo sai mu ce to yadda ake yi kenan kuma mu jefa ƙalubalantayya mu ce duk wanda ya ce ba haka ba ya zo ya goge abin da muka faɗa amma kafin a zo ba za mu ce komai ba Allah ya ji kamalan abubakar mahamudu gumi shi ya karantar da mu haka cikin tsari na karantarwa shi duk hayaniyar da ake a gari malam gobe ba za ka ji yayi magana ba amma ranar da tsautsayi ya ɗebe ku karatu ya biyo da malam ta gurin to zai niƙe abin kuma a wannan ranar ya yi mutsu-mutsu da abin ya wuce abin shi kuma wala ya kafa uku ba ha baya tsoron me za ku ce ba ruwan shi wasu za ka ji suna cewa to malam me yasa tun da baka taɓa mana magana ba yace to ai da karatu ne bai iso ba amma tun da mun iso to sai a yi jawabi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so saboda haka wannan kenan so qulutul wutri shi daban wanda shi ne zamu magana qulutul nawazil kuma shi ne wancan to qulutul nawazil a akwai wata bid'a a karkashin sa wanda zamu zo mu tattauna ta malam ya fito da bid'ar karara kuma ya bayyana ta shine wannan kunutun da aka makalewa a sallar menene sallar asuba wannan kunutun da ake a sallar asuba bid'a ne jama'a bai tabbata a sunna ba na farko lafazan da ake karantawar ba haka aka samo su daga manzan Allah ba manzan Allah bai yi wannan kunuti ba na biyu annabi bai makale wa yin kunuti a sallar asuba kawai ba annabi dukka salloli yake kunuti shine in wata masifa ta taso ta kamma al'ummar musulmi sai annabi ta kunuti a kowanne a sallah to za mu zo kansa za mu yi bayani amma yanzu muna kunutun nawazi abin nan wutiri ne to shi kunutul wutiri shi kuma to shi kunutun nawazil kuma ba shi da wani lafazi na addu'a da aka ware kawai addu'o'in da ake yi suna da alaƙa da wacce masifa ta faɗo limamin ku dama ba jahili ake naɗa liman ba ana naɗa mai ilimi ne to sai je zauna sai kalli masifar sai rubuta addu'o'i a kanta ina fata kun fahimci magana in korona ce sai rubuta addu'o'i akan korona. idan kidnappers ne sai rubuta addu'o'i akan kidnappers ina fata an fahimta bandit kenan ko haka kuma idan wato wata annoba ce kwalara amai da guda ko ma menene a'a fari ne an shiga fari ruwa ya ki zuwa a'a kafirai ne suka sa musulmi a gaba suke ta kashe su ko a duniya ko a ƙasar ku ko ma a ina ne musulmi dai suna cikin wata jarrabawa ko wani bala'i to sai a je a shirya larabci na addu'o'i shi liman ya shiryo ya sanar da al'umma cewa to daga wannan sallar da yau za mu yi za mu fara yin alƙunuti akan abu kaza da haka liman sai ya ta suburbuɗo addu'o'i ko kuma kuna cewa amin shi ƙunutul wutiri ana yin sa ne kafin tafiya menene ruku'u wanda za mu karanta yanzu shi kuma ƙunutun nawazil ana yin sa ne bayan an ɗago daga menene daga ruku'u shine ƙunutun da ake addu'o'i idan masifa ta taso shi ana yin sa bayan an ɗago daga ruku'u shi kuma wannan wutirinka in shafa'i da wutiri ne in ma wutiri ne na kwaya bakwai in ma wutiri ne na kwaya biyar raka'ar karshe in ka karanta kafin ka tafi menene ruku'u sai ka daga hannu sai kai waɗannan addu'o'in zaka ji addu'o'i ne masu alheri da albarka amma mutane sun watsar da su mutane sun iya shafa'i da wutiri amma ba su iya kunutul wutir ba kuma wanda kuma wannan kunutul wutirin da za a rike shi shi kadai ya isa ya fitar da kai daga bala'i wallahi ya isa wallahi da izinin Allah to shi ana yin su a wutiri ne in shafa'i da wutiri ma kadai za ka yi to daga wutirin dai kana gama karatu na fatiha da sura maimakon ka tafi ruku'u sai ka karanta shi sannan sai ka tafi ruku'u sai ka dago sai ka tafi sujuda sai ka dago ka ƙara koma sujuda ka dago sai ka yi tahiya sai ka menene sallami azunnu annakum ganetun jiddan jiddan jiddan jiddan to Allah ya sa mu dace عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم هدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت an gane magana da ke ku alhassan ɗan aliyu ɗan abi talib jikan wa kenan jikan manzan Allah an alhassan bin ali daga hassan ɗan ali hadisin kaka da jika kenan an gane ko yake cewa allama ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalimacin annabi ya karantar da ni wasu kalmomi a ƙuluhunna fil wutiri dinga karanta su ina addu'a da su a cikin menene a cikin wutiri ga abin da zan dinga cewa kowa ya kasa kunne jama'a ya ji wannan addu'ar kuma wallahi ka yi ƙoƙari ka haddace ta daga yau in za ka yi shafa'i da wutiri daga ka ɗago daga daga ka gama karanta fatiha da sura a wutirinka kafin ka tafi ruku'u ka karanta wannan addu'ar wallahi sai ka ga rayuwarka ta canza insha Allahu ta'ala ka rike wannan addu'ar kar kai wasa da ita Alhassan dan Ali yace annabi ya koya min wasu kalmomi na dinga faɗin su a wutiri ga sunan Allahumma hadini fi man hadaita Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar jama'a duk wanda ya samu shiryar Allah yana da wata matsala ba da wata matsala wa afini fi man afaita Allah ka bani lafiya cikin wanda ka bawa lafiya wasu sun fassara cewa wa afini fi man afaita ka yafe min cikin waɗanda ka yafewa duk yana iya ɗaukar ma'anar ko yafiya daga ubangiji ko kuma Allah ya baka cikakkiyar lafiyar jiki duka wa tawallani fi man tawallaita Allah ka jibinci lamarina cikin waɗanda ka jibinci menene lamarinsu duk wanda Allah ya jibinci lamarin shi jama'a zai taɓe ba shi ba taɓewa shi ne wa tawallani fi man tawallaita sannan wa barik li fi ma a ataita Allah ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani kaga abin da Allah ya baka kuma suna da yawa Allah ya baka gida Allah ya sa albarka a gidan ko ya baka ƴaƴa Allah ya sa albarka ga ƴaƴan kana da mata Allah ya musu albarka ko kana da iyaye Allah ya musu albarka kana da rumfar kasuwa Allah ya sa mata albarka kana da appointment Allah ya sa albarka kana da jari Allah ya sa albarka ko menene wa barik li fi ma a ataita Allah ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani jama'a mutum zai fita a matsala ko ba zai fita ba zai fita wa barik li fi ma a ataita sannan waƙini sharra ma ƙabaita Allah ka ainihin wato tseratar da ni sharrin abin da ka hukunta zai same ni ka ji wani dabara ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ita dai kaddara ba hauhe ce ta riga me fata abin da Allah ya hukunta akwai wanda ya isa ya ce ba zai faru ba to amma cikin iyawar Allah kuma sai Allah ya kaddara ko da kaddara za ta faru kanka to Allah ya ga damar kuma sharrin da ke cikin kaddarar ya raba ka da shi ma'ana in baka gane ba Allah ya kaddara ranar bakwai ga watan Disamba 2022 akan hanyar Kano za ka yi hatsarin mota Allah ya kiyaye wannan kaddara idan Allah ya rubuta ta duk duniya ba wanda ya isa ya tare ma ita to bisa ga ƙaddarar idan aka yi hatsarin nan zaka karye a hannu misali nake yi jama'a to in kana wannan addu'ar lalle za ka yi accident ranar bakwai ga wata lalle mota za ta faɗi da ku a hanyar kano lalle za a yi wannan hatsarin amma wannan sharri na kariyar kuma allah sai ya kare ka daga faruwar shi sai a ce duk cikin motar ba wanda bai ji ciwo ba sai wane dan kwarza ne kaɗan akan goshin shi haka kamar yankan reza haka ya same shi Allah ya tsare ka daga sharrin abin da ya kaddara ko bai tsare ka ba muna wasa da sunnar manzon Allah ga romo da mazar kwaila cikin da'awar annabi Muhammadu amma duk mun watsar gaban kanmu kawai muke dan haka waƙini sharra ma qadaita Allah ka tseratar da ni sharrin abin da ka hukunta zai same ni sai a ya zama wannan kaddara lalle sai ta faru amma sharrin kaddara kuma sai Allah ya tsare ka daga faruwarsa abin da zai faru na bala'i a cikin wannan faruwar abun sai Allah ya tsare ka daga faruwar shi saboda wannan addu'ar da kake shine waqini sharra ma qadaita sai kace wa innahu yadda lamarin yake ya Allah okay innaka taqdi wala yi ƙuda alaika ko fa innaka taqdi lalle Allah kai kake hukunta al'amari ka hukunta faruwarsa wala yi ƙuda alaika kai Allah ba a hukunta al'amari a kanka ba wanda ya isa hukunta al'amari a kanka ya Allah wala yi ƙuda alaika na kirari ne kirari ne ma'ana jinjina wa Allah Allah ya kai ya yanki hukunci akan kowa ya kaddara komai amma kai baka isa ka kaddara komai kan Allah ba baka isa ka hukunta wani abu a dangane da al'amarin Allah ba wannan ka jinjina wa Allah kawa Allah kirari ne sai ka sake cewa wa innahu kuma yadda lamarin yake la yadhillu man walaita wanda duk ka zama mujibincin lamarinsa wallahi tallahi ba zai taba tabewa ba don haka Allah na kawo kuka na zuwa gare ka ka zubinci lamarina la ya zillu man walaita ya Allah duk wanda ka jibinci lamarinsa wallahi ba zai taɓa taɓewa ba kuma haka abin yake jama'a munafukai da suka cewa muminai cewa la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu min hal azal me Allah yace ce falillahi al'izzatu ولرسوله وللمؤمنين سيتي ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يفقهون izza da buwaya ta tabbata ga Allah da annabawansa da muminai amma munafukai ba su san haka ba saboda haka kana cewa Allah wanda duk ka jibinci lamarinsa to ba shi babu taɓewa ya Allah Allah ka jibinci lamarina to a wata ruwaya an samu ƙari shine wala ya izu man adaita wanda kuma duk ka kulla gaba da shi ya Allah wallahi tallahi ba zai taba samun ɗaukaka ba haka ne ko ba haka ba ya ko sarkin gombe ya kulla gaba da kai ai ka shiga uku billahi lizi a ce sarki na gaba da kai ai zai wahala ka zauna lafiya a gombe wallahi Allah sai ka je ka hada da fadawa su sallaman sarki ne su dallatu su waye duka a je a kama kafa a ce a yi haƙuri sarki a yafe mana na fata kun fahimci magana to balantana sarki Allah in ya kulla abin nan da kai ai magana ta ƙare lamarin mutum ya taɓi shine wala ya izzu man adaita wanda duk ka kulla gaba da shi to yi babu shi babu ɗaukakar duniya da lahira jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko daga ƙarshe he kace tabarakta rabbana wa ta'alaita albarka ta tabbata gare ka ya Allah haka kuma ɗaukaka da daraja sun tabbata gare ka wannan shi ma kirari ne da jinjinawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan addu'ar da ka ji ta yadda ka ji ta nan bari in ƙara maimaita ta a jere a jere kuma in fassara ta ba tare da sharhi ba a jere a jere Allahumma hadini fi man hadaita Allah ka shirye da ni cikin wanda ka shiryar wa afini fi man afaita ka bani lafiya cikin wanda ka bawa lafiya wa tawallani fi man tawallaita ka jibinci lamarina cikin wanda ka jibinci lamarinsu wa barik li fi ma a'taita ka sabon albarka cikin abin da ka bani waƙini sharra ma ƙazaita ka tseratar da ni sharrin abin da ka hukunta zai same ni fa innaka taqdi wa la yuqda alayka domin kai kake hukunta abu akan mutane ba wanda ya isa ya hukunta abu akan ka wa innahu la yadhillu man walaita domin duk wanda ka zubinci lamarin sa bahi babu tabewa tabarakta rabbana wa ta'alaita albarka ta tabbata gare ka da kuma ɗaukaka yadda ka jitan nan haka ake so idan kai shafa'i idan kai wutiri a wutirin kafin ka tafi ruku'u sai ka karanta ta jama'a kun fahimci magana kana gama karanta ta sai ka yi ruku'u sannan sai ka ɗago daga ruku'u ka tafi sujuda sannan ka ƙara tafiya sujuda sannan sai ka zauna sai ka yi tahira sai ka yi sallama na rantse muku da Allah bana kafara akan wannan rantsuwar wallahi duk mutumin da ya zubinci wannan addu'ar ko na tsawon wata guda ne in dai zai yi wuturi ko shafa'i da wuturinsa da ya saba zai yi wannan addu'ar in Allah ya yarda sai ya ga rayuwar shi ta canja in Allah ya yarda in Allah ya yarda wannan daga annabi Muhammadu ne wannan ya wuce guarantee trust wa alaikum assalam a bayyana ake yin ta yawa yadda ake yin kunuti na nawazil a fili shi ita ma a fili ake yin ta eh na'am na'am eh eh malam malam malam yusuf yana tambaya yana cewa idan misali kai liman ne kana jan sallah misali mu ɗauka ana tarawihi ne ba ita ma ana mata mai ba ana yi mata wutiri ba to shin idan ka zo wannan lamiri ne na kai kadai za ka iya juya hiya koma lamiri na jam'i za ka iya tunda yanzu ba kai kadai kake sallar ba sai ka ce Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita ya halatta zaka iya yi malamin su eh na'am na'am ka sa iyalanka da niyyar cewa har da iyalanka a ciki ba kwarai da gaske insha Allah kun gane tambayar sa yace in kai kadai ne zaka iya yin jam'in ta amma munufarka na yin jam'in ka sa iyalanka ne a ciki matanka ƴaƴanka da sauransu zaka iya yi amma eh amma ma'ana ka saka kai kadai kake sallar amma sai ka mai da ita lamirin jam'i kana nufin kana musu addu'a ya halatta ya halatta kuma ka yi da su shine abin da zan yi magana yanzu ya halatta kuma ka yi da su sai ka yi lamirin jam'in gare su tunda suna tare da kai amma abin da ya fi zama sunna shine iyalan nan duk akwai da su wannan addu'ar kowa ya dinga yin tashi da kanshi kun gane magana da ke ku a koyar da su yara a koya musu mata a gida a koya musu kowa ya iya in ya tashi yin wuturinsa ya dinga yi tare da wannan addu'ar ina fata kuna ganewa Allah ya shirya da mu wasu na wa alaikum salam a'a ba za ka yi ta a cikin sujuda ba ita muhallin yin ta shine idan aka yi raka'a ta ƙarshe ta wuturi kafin a tafi menene ruku'u kana gama karanta fatiha ka karanta sura maimakon ka yi ruku'u sai ka karanta ta sannan sai ka tafi ruku'u da sujuda na'am eh eh eh kwarai da gaske kwarai da gaske ma'ana malam komanda yana tambaya wannan addu'ar yadda take da alheri a cikinta to sai ya zamanto ana ana cikin wani hali ana buƙatar Allah ya yayi wannan matsalar cikin rugunsumin addu'o'i da ake yi ya halatta ita ma a sako ta saboda neman sauki a gurin Allah ya halatta kalmomi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kawai dai mu san dai asalin muhallinta shine wutiri kafin a menene ruku'u amma in an saka ta cikin rugunsumin addu'o'i da nufin ana neman albarkarta dan a yaye matsalolin da ake ciki wannan babu laifi jama'a kun gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai malam ya ce to bari ku ji ta inda za ku ƙara gane malaman sunna ba da wasa suke yi ba sai malam ya ce wa sunnatu fi hadhal qunut ka gani ko sunna a cikin wannan qunutin an ya kuna qablar ruku'i kaji a yi shi kafin a tafi menene ruku'u shine menene sunna li hadisi ubayy bin ka'ab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalata fil fil witri qabla ruku' saboda an samu hadisin ubayyu dan ka'ab Allah ya hada mu da ubayyu dan ka'abu a jannatul firdausi sahabin da annabi ya tabbatar da cewa shi cikakken hafizan alqur'ani ne na sha kawo muku misalin sa cewa lokacin da annabi yake jan sallah wata rana karatu ya tarke masa da ya juyo san da ya tambaya bayan an idar da sallah cewa jama'a cikin ku babu ubayyu dan ka'abu ne wanda wannan sai yake nuna ahe ubayyu dan ka'abu annabi ya yarda da haddashi kun gane magana da kyau ko cewa me yasa baka tada ni ba da kaji na bata shi kuma ubayyu yayi tawadu yace a wane ni in tada annabi muhammadu yace wane ni yace wallahi ban isa ba annabi ya ba his stamp amma shi sai ya turje yace tab ina haka an taba yin haka a sayyidina usman ina tsammani sayyidina abubakar afwan yana jan sallah sai ga annabi sahabbai sai suka dinga mar gyaran murya alamun fa annabi ya zo annabi ya zo annabi ya zo sai ja da baya ya waiwayo sai ga annabi sai ja da baya annabi kuma da ya ga ya ja da baya shi kuma sai ya wuce sai ya ci gaba da sallar shine da aka idar da sallah sai annabi ya ce me yasa baka karasa ba ya ce wane dan gidan abi kuhafa ya ja annabi sallah ina fata an fahimci magana wane dan gidan abi kuhafa ya ja annabi sallah annabi fa ni liman annabi mamu ya ce billahi lazi ban isa ba haka suke girmama manzon Allah malam haka suke mutunta shi suna ba shi haƙƙinsa suna mutunta shi suna girmama shi suna ba shi haƙƙin shi shi kuma yana mutunta su yana shiryar da su yana ɗora su kan daidai yana musu nasiha yana saka musu albarka to haka ake bukata tsakanin masu da'awa da ɗalibai ka zamanto mai shiryarwa ka zamanto mai nusarwa ka zamanto mai gayawa mutane gaskiya su kuma su baka girman ka su mutunta ka kada sakewarka da su ta sa su mai da kai kamar sa'ansu su dinga mu'amala da kai irin mu'amalar abokan kasuwa ko abokan hulɗa a anguwa na fata ana fahimta kai karka zamanto fazzan ghalizal qalbi duk inda suka biyo ka wartaki wancan can ka koru wancan can ka daka wancan tsawa ka ce kai karka sake kira na kaza kaza kaza karka zama haka ka sake ka ba su dama a tattauna a yi kaza a shirya kaza a yi kaza duka su kuma su baka mutuncinka su kar su raina ka to wannan shine da'awar annabi Muhammadu da sahabban shi jama'a kun fahimci maganar da ke ku Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa a saboda hadisin Ubayy dan Ka'ab to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kunuci a cikin wutiri kafin ruku'u sai malam ya kara cewa wala yushra'ul qunutu fil faridati illa fil nazilati Allahu akbar ya ce ba a shar'anta a yi ƙunuti a cikin sallar farilla ba in ba wata masifa ta taso ba sallar farilla ba a mata ƙunuti jama'a sai idan wata bala'i ta taso in wani bala'i ya taso kamar yadda muka faɗa to sai a yi ta me sai a yi ta ƙunuti kamar yadda na faɗa kuma shi liman dama ya zamanto mai ilimi ne daidai gwargwado yadda zai iya mu'amalantar kowanne zamani da kowanne lokaci idan ya taso yanzu nan bala'i zai taso a buga ma waya sai ka ce to shikenan ma'ana yanzu misali yau alhamis gobe juma'a ka gama rubuta hudubar ka gobe za ka gabatar kawai sai aka buga ma waya aka ce faga wani bala'i ya taso wa kasar nan sai ka ce to huduba ta ta yau na canja ta gobe na canja nan da nan sai ka falle takarda sai ka sake rubuta hudu ba kuma akan wannan matsalar da yanzu yanzu ka ji labarinta na fata an fahimta in baka zama haka ba a matsayinka na mai da'awa wallahi baka zama cikakken mai da'awa ba kai jama'a da'i ya kai matakin da yana kan mota zai taho masallaci sai ya samu labarin wani abu sai ya ce to darasin yau ko hudubar yau an gane ko karatun yau an me an canja shi yanzu karatu za a yi akan kaza saboda yanzu mun samu labarin abu kaza jama'a kuna ganewa to wannan shine abin da ya kamata to amma a matsayin ka na mai da'awa kana nan wai wani daskin dari'i da kai wani ya sayyadi ta bakin na malam daurawa ya ce ka zama wani ya sayyadi ya ce to bai kamata ba ma'ana ka zama wayis wayayye a cikin da'awa ka dinga bincike ka dinga karatu ka dinga rihazal kana jin me kasar ka take ciki me al'amuran ka suke ciki me da'awa take ciki me musulunci ke ciki me talakawa suke ciki wanda me ake ciki dangane da harkar shugabancin ƙasa da dai shauransu to wannan a matsayin mai da'awa dole ya zamanto yana sane da wannan to shine yake cewa wala yushra'u al-qunut fil farida illa fil nazila ba a shar'anta yin kunuti a cikin sallan farilla ba sai idan wata bala'i ta taso wala yakhussu bihi salatan salat sala salatan duna salatin kuma idan an tahi yin sa ba a keɓe wata sallah a bar wata sallah kun gane maganar shine magana na ɗazu na faɗa cewa bid'a ne a zo za a yi kunuti sai a dinga yi a magariba da isha da asuba ba a yi a azahar da menene da la'asar bid'a ne bai tabbata a sunna ba wa yaj'aluhu ba'da ruku to shi kuma kunuti na in bala'i ya taso wanda ake yin sa a sallan farilla shi ana yin sa kuma bayan menene bayan ruku an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'uwa ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ruku'i daga sahabi abi huraira abdurrahman ibnu sakhar Allah ya hada mu da shi a aljanna yace manzon Allah ya kasance idza arada an yad'u ala ahadin in yana so yayi wa wani muguwar addu'a aw yad'u li ahadin ko yana so yayi wa wani kyakkyawar addu'a qanata ba'da ruku sai yayi kunuti bayan an dago daga ruku'u a sallan farilla kaga kunuti kenan na nawazin na fata an fahimta an gane saboda haka za mu tashi ammal kunutu fil fajri abadan fa bid'atun eh za mu buga bom akan kunutin asuba sati mai zuwa in Allah ya yarda eh saboda haka sati mai zuwa za mu tada wannan kunutin daga aiki kunutin bayan sallar asuba sai ai hakuri ba yadda muka iya mu ma karantawa za mu yi haka karatun yake kuma haka za mu murza hibillahi lazi kuma akan kowa zai murzu ba abin da ya dame ni na rantsi da Allah eh zan murza shi akan kowaye ne eh Allah ya sa mu dace saboda haka za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya fe mana Allah ya sa mu da Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike to da ni da ku Allah ya fe mana baki daya komanda bismillah ko za a kira sallah kafin nan ko to a kira sallah ina malam muhammad kabe ko bai zo ba ina malam yusuf malam yusuf abin nan